بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداره العظيم ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا أئمة الشيخ اهدر لنا بهذا المحضر والتعرف بنظرته تأتي لنا بالزفر sai akan ruwayar kuma na ƙarja a kuma rasulun min an fasikun mafi ɗaukakan to kuma an tafi jiya dai in an tafi akan rufu'a shine duka dukan da aka kawo jiya duka baki daya to kuma an tafi akan fataha min an fasikun ai kaunihi kasancewar manzon Allah annabi ya zo muku shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama min asharafiku mafi daukakan ku wa arfa'iku mafi girman darajar daukaka ne wa abdaliku mafi ficin ku ala qira'atul fati in an tafi akan karatun fataha din da fatahan da rufu an yabo ne ga annabi sallallahu alaihi wasallam wato mafi ɗaukar a sharafikun mafi girman darajanku wa arfa'ikun mafi ɗaukakanku wa abdalikun mafi ficinku ƙura'ani ya nuna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin kowa ne duka baki da hazihi ne hayatul madi wannan shine kololuwar yabo da Allah ya gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan summa wasafahu sannan bayan Allah ya yi min wannan kololuwar yabo sannan Allah ya sifanta annabi sallallahu alaihi wasallama ba'ad bayan haka bi awsafin da sifofi hamidatin abayyabu abagodewa wa asna alaihi Allah ya mai kirari bi mahamida da yabo kasiratin mai yawa min hirsihi Allah ya ce annabi Muhammadu mai kwaɗayi ne ala hidayatihim a bisa shiryan al'ummarsa wa rushdihim da shiryansu dai hidayatu kafuri ya shiryu ya shiga musulunci rushidu kuma dan musulmin ya gyaru ya zama mai imani ya dinga yin aiki da abin da addini ya karanta masa to wannan shine rushidu za ka iya samun dan musulmi kaga dai shiryayye ne musulmi ne alhamdulillah amma za ka iya samunsa kuma yana dan laifuka da abubuwa da yi halin musuluncin ba to rushidu kuma ya halin musuluncin duk gaba daya to annabi mai kwaɗayi ne cikin shirya daga kafirci kafirai duk su shigo musulunci sannan mu kuma musulmin mu yi ɗabi'u irin ɗabi'u musulunci wa islamihin da musuluntar al'ummarsa wa shiddati da jin da tsananin abin da yake haɗuwa da shi ma yi unituhun duk abin da ya wahalar da su duk abin da ya wahalar shaida al'ummarsa yana damun annabi sallallahu alaihi wasallam an ce mutum in ya mutu yana ganin abin da iyalinsa suke aikata in alheri ya sami iyalinsa sai ya ji daɗi a lahira in wani sharri ya sami iyalinsa sai ya bakin ciki a lahira to bari annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam duk abin da ya dame mu al'ummarsa ya fi damun annabin namu sallallahu alaihi wasallam waya durru bihin da abin da yake cuta al'ummarsa fi duniyahum a duniyarsu wa ukurahu da lahiransu wa izzatihi alaihi da wuyatar abin a gare shi wa ra'afatihi da rahamansa sallallahu a tausayinsa sallallahu alaihi wa sallama wa rahmatihi da jin kansa manzalla mai tausayin al'umma ne in ji Allah wa rahmatihi mai jin kan al'umma ne bi muminin da mumininsu ƙala ba a ba'arin malamai ya ce a adahu ismaili allah ya ba manzon allah sunaye biyu nasa wayannan sunaye biyu na allah ne amma allah ya ba manzon allah allah shine ra'ufu allah shine rahim inna allah kana binnasi la ra'ufun rahim allah ra'ufu ne ga halitta ka rahim ne mai jin kai mai tausayi ne mai jin kai ne sai ce da manzon Allah ma sallallahu alaihi wasallam bil mu'minina raufun rahim wannan girma ne Allah ya ba manzon Allah sallallahu bai sa ya zama Allah ba saboda abu biyu Allah wannan abun nasa ne shi kuma zuwa Allah yanzu ba shi haka alhaji zai iya cire riga mai tsada tasa ya ba wa talaka ya sa komai haukan talakan nan ba zai shiga gidan alhaji ne ya ce na zama alhaji ba saboda ya sa riga alhaji amma dai kuma daraja ce alhaji zai iya ba mutum motarsa ya hau amma ba zai iya cewa zama alhaji to yanzu wannan sunaye na Allah ne da girmansu da komai amma saboda girman annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama Allah ya bashi wayannan sunaye akwai malaman da sun kirga ma suna 70 na Allah da ya bawa manzon Allah sallallahu akwai wanda suka ce kai duk asma'ul husna ma Allah ya ambaci manzon Allah da shi sai suna guda ɗaya Allah shi ne kaɗai ba za a iya cewa da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to bil mu'min qala ba'dhum ba'dhum sai yace a hadahu ismaili Allah ya ba manzon Allah sunaye guda biyu min asma'ihi daga sunansa ra'ufu mai tausayi rahimu mai jin kai wa misluhu yana daga kirarin da Allah ya wa manzalla fil ayatul ukra a wata aya kuma qawluhu ta'ala fadin Allah laqad manna Allahu 'alal mu'minina Allah ya baiwa ga mu'minai iz ba'atha fihim rasulan min anfusihim da aiko annabi daga cikin su karanci aya al-aya ta karanci aya kaji jiya duk mun yi bayanin wannan aya wa fil ayatul ukra da cikin wata aya kuma Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa huwa allazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum Allah huwa shine wanda ba a sai aika tulumi na cikin ummiyai mutanen maka rasulan min ko larabawa annabi daga cikin su al'aya ta karanci aya a karshen ta kaji jiya da an yi bayani ta wa qawluhu ta'ala da fadin Allah tabaraka wa ta'ala kama arsalna fikum rasulan minkum kamar yadda muka aiko ma'aiki daga cikin ku wannan kuma duk halitta ake al'aya ta karanci aya ka gani warwaya an aliyu an karba daga sayyidina aliyu Allah ya ji masu ibn abi dalibin dan abi dalib radiyallahu anhu Allah ya yarda shi fi qawlihi ta'ala cikin fadin Allah tabaraka wa ta'ala min anfusikum annabi ya zo daga cikin ku sayyidina ali ya fassara wannan min anfusikum dinna qala sai sayyidina ali ya ce kuma ya ce shi ma daga annabi ne annabi ne ya fassara ma ita haka nasaba annabi ya fi kowa danki iyaye ba irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nasaban wajen dangi ba irin dangin annabi sallallahu alaihi wasallam in ma dangin nasa na ƙuraishawa ne ba wanda ya kai ƙuraishawa manzalla sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya zaɓi ɗan adam duka a cikin ɗan adam Allah ya zaɓi laraba a cikin laraba Allah ya zaɓi ƙuraishawa ba ƙuraishe daraja ce to dangi ba irin na manzon Allah iyaye ba irin na annabi sallallahu alaihi wasallam wa sihiran sirikai ma ba irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba irin sirikai irin na annabi shi sai na alim kaga sirikin manzon Allah ne yana auren ƴan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai da Fatima waye kai sai na ali wajen ilimi wajen karfin soja wajen ilimi dama kasa tana tabbata ne da karfin soja da karfin ilimi to duk ya hada wannan waye kai sai na Abubakar radiyallahu anhu wajen tsoron Allah da soyayya waye kai sai na umar wajen daula wajen mulki sai da Allah ya in ka raba duniya gida hudu sai da Allah ya bude mata ya cikin cikin abu sai na usman wajen karfin kuɗi wajen ciyarwa sadaka da kyauta waye ya kai shi to wa'annan duk sulukan annabi ne sallallahu alaihi wasallam to sai na wa hijira da sulukai ma ba irin na annabi sallallahu alaihi wasallam wa hasabun da girman ɗaukakan iyaye ma dai har yau ne ko ko hasabi wata falala taka ta jikinka ka iya wata sana'a ko ka iya wani karatu ko ka iya wani abu dai da za ka yi kwarewa waye kai na annan sallallahu alaihi wasallam annaba ba su kai shi laisa fi azai sai na ne yake cewa babu a cikin iyayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam milladun adama tun daga annabi adama har zuwa aka haife shi babu sifahun zubar da ruwan banza ma'ana ba zina aure ne aka kowane kakanni aure ne yadda ake aure na wannan zamani aka aka samu manzon Allah kulluha dukkan iyayensu aure ne nikahu dukkan su aure ne qala ibn kalbi malam dan kalbi yace katabtu lin nabi sallallahu alaihi wasallama na rubuta na rubuta ga annabi kam sami'ati ummin na rubuta masa uwa ɗari biyar ɗan wance ɗan wance ɗan wance har zuwa annabi adam na samu mahaifiya ɗari biyar ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba ma wajattu fihin na sifaha amma ban samu zubar da ruwan banza a cikinsu ba ma'ana a ce zina aka ba aure ba wala shay'an mimma kana alaihi jahiliyatu ban samu daga cikin iyayen manzon Allah wani abu da mutanen jahiliya suke ba a ce wani daga cikin iyayen annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi kaga dai wannan fassara ta tafi da waccan wa an ibn abbas an karɓo daga abdullahi dan abbas radiyallahu anhu ma Allah ya da shi da ubansa fi qaulihi ta'ala cikin fadin Allah tabaraka wa ta'ala wa taqallubaka fi sajidin da jujjuyawanka cikin masu jada allazi yareka hina taqum wa taqallubaka fi sajidin Allah ne yake kiyaye ka yake kallon ka Allah ne yake ga manzon Allah ai ni nake kallon ka nake kiyaye ka har lokacin da ka tashi aka haife ka aka yi wa taqallubaka fi sajidin da jujjuyawar da ka dinga yi ma a cikin masu jada daga wannan kaka ka shiga wancan daga waccan uwa ka shiga wancan ainihin nake kiyaye ka nake kallon ka tabaraka wa ta'ala to abdullahi bin abbas ya ce fassara wannan aya qala abdullahi dan abbas ya ce min nabiyyin daga annabi ila nabiyyin zuwa annabi hatta akhrajtuka nabiyyan hannaftar da kai annabi idan aka bi wannan fassara ta abdullahi dan abbas abdullahi dan abbas ko a musulunci farfesan al'umma ake ce masa in dai ba ka cire sayan na adin ba to kuma ba wanda ya kai shi cikin sahabbai abdullahi dan abbas ya ce annabi sallallahu alaihi wasallama ma'anar wannan aya Allah ya fitar da shi daga annabi zuwa annabi zuwa annabi kaga yanzu shi wajen abdullahi dan abbas duk iyayen manzo Allah da kakanninsa duk annabawa ne sai dai akwai bambancin ma'aiki wanda aka aiko da annabi wanda ba a aiko ba ma a tafi min rasulin cewa ƙuraisha annabi ya taɓa zuwa musu ba sai manzon ma'aiki wannan ma'aiki ne amma zai iya abdullahi dan abu gashi ya ce kakannin manzon allah duk annabawa ne duk da ba a aiko su ba dama shi bambancin annabi da ma'aiki shi annabi dattijo ne a cikin kansa shiryayye ne a cikin kansa amma ba a aike shi shiryar da kowa ba wanda ya koyi da shi shi ke wanda bai koyi da shi ba ma ba wanda za a yi wa azaba ma'aiki kuwa shiryayye ne Allah ya ce je ka kira mutane ka ce zo su shirya irin haka na aiko ka to iyayen manzo Allah min nabiyin ila nabiyin kaga irin wannan karatu da ana ji da wata badakalar da take yawo a bakin yan uwa da duk ba haka ba annabin da abdullahi dan abbas kowa ya san waye abdullahi dan abbas yace iyayensa annabawa ne to ina karatuka da muke ji ku Allah ya kiyaye to min nabiyin ila nabiyin hatta akhrajtuka nabiyan har na fitar da kai kai ma annabi ne ma'ana annabi to shiga jikin wani ba sai annabi sallallahu alaihi wasallam wa qala ja'far bin muhammad sayyidina ja'far dan muhammad al-baqir sharifi ne babba daga cikin jikokin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shugaba ne na dukkan musulmi sai su kuma masu cewa suna bin mazhaba ahalin sunnati ahalin baiti to su kuma limani ne na wajen biyar a cikin limamai to sai na ja'faru dan muhammad shine ja'faru sadiki mai gaskiya tutar ta kenan shi kuma saboda cikin labarukan da yake bayarwa na annabi sallallahu alaihi wasallama ko hadisi da yake malaman hadisi suka samu wannan dan muhammadu sunan babansa muhammadu shi kuma muhammadun nan dan aliyu zainul abidina shi kuma aliyu zainul abidina dan sayyidina husain husain dan sayyidina aliyu sayyidina aliyu dan abi dalib an haifi ja'far sadiq shekara ta tamanin da hijira bayan annabi ya koma zuwa ga Allah da shekara saba'in kenan aka haife shi ya koma zuwa ga Allah shi ma yana ɗan hijira tana ɗari da tamanin da hudu ya yi wajen shekara ɗari a duniya ya yi wajen ƙarni guda a duniya yau da komawarsa zuwa ga Allah shekara dubu da ɗari biyu da hamsin da ɗaya ko masu zuwa ga Allah yana daga cikin mafifita cikin gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana daga cikin shugabannin sharifai kwarai yana da shi ne yana da mazhaba tasa ta kansa to shi da sai na da afazu yake cewa alimallahu Allah ya san ajaza khaliqihi gajiyawan halittansa an da'ati yace su ba Allah su da Allah Allah ya san halitta ba ta iya haka ba fa'arrafahum sai Allah ya sanar da halitta zalika wannan likai ya alamu dan su san annahum cewa su la yanaluna safwa ba za su samu tsarki ba ninki da mati cikin jin Allah fa'aqama bainahu wa bainahu sai Allah ya tsaya tsakaninsa shi tabaraka wa ta'ala da su halittansa makhluqan sai Allah ya tsaya musu da halitta irin su yanda za su iya koyi da shi su gan shi su iya koyi da shi wajen cinsa su iya koyi da shi wajen zamansa su iya koyi da shi wajen matansa su iya koyi da shi Allah ya tsaye mana da manzon Allah dan mu iya koyi da shi sallallahu alaihi wasallam kowace irin daraja ce da shi dai amma sai Allah ya bashi dan adam dan mu iya koyi da shi sallallahu alaihi wasallam dan su iya koyi da shi min fa aqamahu bainahu wa bainahu makhluqa abun halitta min jinsihi irin su dan adam irinsu fi surati a cikin jiki irinsu abin mamakin kafiran maka wannan kuma sharhi na ne na maganar sai na jafaru kafiran maka sun ce ba sai da manzo Allah ba sai ya zama mala'ika amma kuma abin mamaki sun yadda Allah ya zama dutse gumaka gashi nan duwatsu suna ta kekkerawa sun ce Allah ne amma kyakkyawan mutum cikakke mai hankali mai ilimi mai amana irin manzo Allah ko sun ce ba sai dai zama annabi ba a sai dai a aiko musu mala'ika Allah tabaraka wa ta'ala yace to kuma mala'ikun ne bari in aiko muku mala'ika da ku mala'iku ne akan ƙasa sai in aiko muku mala'ika ku da ko aljani ba za ku iya gani ba kun kuke neman aiko muku mala'ika ku da kun ga aljani sai an yi rukiya shi kansa aljani in ya ga mala'ika nan sai an ɗaɗɗaure shi shi ma ya ga abin da ya ga aljaninsa shi ma to ina ku ina cewa sai kun gama lafi Allah ya faɗi wannan sannan Allah ta baraka wa ta'ala ce kuma ba ku san mata ba walau ja'alnahu malakan la ja'alnahu rajula kuma ko mala'ikan ne dai Muhammadu idan adam zan mai da shi ai ba ba a sufar mala'ikan zai zo muku iya daukan sa ai kaga hadisin Jibril da ya zo wa sahabbai bainama na hana julusin inda Rasulullah sallallahu alaihi اطلع علينا رجل شديد البياض الثياب شديد السواد شعري amma ga shefa manzon Allah ya ce fa innahu jibrilu ataku jibrilu ne yazo muku amma haka a sufan mutum yazo da haka ake cewa kakka wulakanta muskinai ma kutare makati ko waye ma kakka wulakanta shi dan sai ya iya zama mala'ika ko iya zama aljanni ko iya zama wani annabin ne ma ya iya wannan shiga dan dai Allah ya jarraba hadisi duk wanda yake duba karatu zai ga irin wannan wani mutum ya tafi ziyarar dan uwansa hadisi ne wani mutum ya tsayar da shi kan hanya ya ce mala ina za ka yace zan je gari kaza ne ziyarar dan uwana yace dangi ne yace wallahi ba dangi ba kasuwanci ne hada ku yace duk ba daya ba zan ziyarce shi ne dan Allah yace to ni ba mutum bane mala'ika ne Allah ne ya turo ni in gaya maka na ya gafarta ma har yanzu ba mala'ika ba mala'ika ba mutum ba ne mala'ika to irin wa'annan suna nan da yawa cewa mutum ya yi hattara ɗan adam ɗin nan dai da kake gani ɗan uwanka ka girmama shi dukkan falala tana nan ciki Allah ya fifita ɗan adam kan mala'iku yan su mala'iku ma komai ma Allah ya halitta ne dan ɗan adam har mala'ikun Allah ya yi su don mu su kiyaye mu su yi kaza su gyara noma su gyara ruwan sama su yi kaza har mu aiki to ka ce ka kiyarta da walakar karramna bani adam haka Allah ya fara to ka ce kai ba ruwanka da yan adam irin yan uwanka sai dai ka ga wani dan aljanna aljanna ko mala'ika mala'ika shine mai daraja a wajenka wannan duk shirman banza ne hauka abin da ya samu mutanen maka kenan to shine sai na Jafar yake cewa Allah ya tsayar da manzon Allah tsakaninsa da mu makhalukan halitta ne irinmu amma ba irinmu ba ya mu daraja min jinsihin jinsunmu ne dan adam fi surata a cikin kama amma amma ba wai muke irin daidai da shi muke ba sallallahu alaihi wa sallam albasahu min na'ati Allah ya daura wa manzon Allah ya lulluɓa wa annabin nan min na'atihi sifansa Allah ya daura manzon Allah sifansa kare yanzu nan Allah ra'ufun ya ce manzo Allah ra'ufun Allah rahimu ne ya ce manzon Allah rahimu Allah ya ɗaura masa sifansa ta arra'afata wato jin tausayi wa rahamata da jin kai Allah ya ɗaura masa sifan tausayi da jin kai duk da ya aiko shi wajen kuma sai ya bashi tausayin mu da jin kai abin mamaki me yasa kowane annabi sai ya yi kiwon dabbobi ba wani annabi da Allah ya aiko bai taɓa kiwon dabbobi ba don ya fara koyan kiwon dabbobi kama a bashi kiwon mutane duk ba fulata ne ko duk makiwacin da makiyayi da ga yana kiwon dabbobi ka zo ka ga mamaki in zai tsallaka da su titi yadda zai shawo kansu ya tara su waje daya sai ya ga ba mota sannan ya tsallaka da su ka zo ga yadda ba fulata ne zai goya ɗan rago ko ya ɗau ɗansa a wuyansa so yake yi garke ya ci gaba zai so wani har bai so ma a yanka wani in ya kiwata wani ragon ko ya kiwata wata akuya ma ran da za a yanka ta farin gidan yake zai so ma ya ga an yanka da tausayi to kai da kake tausayi shi da yake tausayin dabbobi irin wannan ina kuma aka ba shi mutane amma yau malamai saboda ba su kiwon dabbobi ba ko ba su kiwon abu ba wani malami yanzu yanzu da ya fara a duniya ba su mutane da tunda ba a yancinsa tunda ba a yancinsa ba ne ko ba a kiwon ko shi ba a sa masa ra'afatan da rahama ba Allah bai sa masa tausayi da jin kai ba don haka aka ce ba a so a ba wa mutum alƙalanci bai haihu ba rashin haihuwa ba suka ba ne amma kuma an fi so a ba wa mutum alƙalanci yana da 'ya'ya don ya san girman ɗa don ba zai dinga ɗaure ɗan 'ya'yan mutane ba don ya san girman 'ya'ya wannan duk yana daga cikin wata hikima ta Allah sai Allah ya fara kiwon tumaki da dabbu annabawansa ya fara sa su kiwon tumaki kafin ya danka musu halitta ji ba annabawa suka gan su kamar wa'yansu shashashai yanzu manzon Allah sallallahu alaihi a daka a jefa ba abin da wautar da ba a masa ba amma in ya buɗe baki sai ce Allahumma hadi qaumi Allah ka shirye su fa innahum la ya'lamun basani da basani da sun annabi ne ba su yi mun wannan ba yanzu wanda tausayi ne ya fi haka ko yanzu mutum ya san bakinsa da ya faɗa ta faru ba wani aikin ya tsine musu ko ko yaya abu to wannan dai yana daga abin da za mu koya duk mutumin da Allah ya ba shi jama'a ko a siyasa ko a waye sai ya yi hakuri sai ya zama mai tausayi shugaba abin da ake nema a wajensa jama'a ta ci gaba gari ya ci gaba ya zama mai tausayi ya zama mai jin kai to Allah ya sa wa manzon Allah wa'annan sufofi na rahama na ra'afa tausayi da jin kai sallallahu alaihi wasallam wa atrajahu ila al-khalqi sai Allah ya fitar da annabi zuwa halitta safira shine ma'aikinsa shine ambassador wakili a cikin mutane duk abin da zamu da Allah ga ambasan sana ga ambasadan sana wajen manzon Allah zamu rashin karatu ne ko ko ba ya bi karatu daga inda karatu yake ba mutum ga gargace an an faɗi manzo Allah an shirka ko ma a ai shine ma an ba yanzu duk abin da wata ƙasa za ta da wani shugaban wata ƙasa an ba shi za ta ofishin ambasado za ta ambasadan nan shi zai sai ran da aka haɗu da shugaban ƙasa da shugaban ƙasa kuma rannan in ba su ya ƙare amma yanzu kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine wakilin Allah a wajen duk abin da zamu da Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ka ga girman sallah girman sallah da ba ambaton kowa amma ko da mun yi raka'a biyu dole yanda za mu kirari ga Allah sai mun yi wa ambasado kirari sai mun yi wa manzon Allah attahiyatu lillahi azzakiyatu lillahi atayyibatu salawatu lillahi assalamu alayka ayyuhan nabiy a cikin sallah shi ma sai mun gaida shi saboda shine wakilin Allah tabaraka wa ta'ala ba ai dole ne akwai wakilci dole sallallahu alaihi wasallam to Allah ya ajiye manzon Allah safira shi ma'aiki ne sadiqan mai gaskiya waje ala da'atahu Allah ya sa bin annabi Muhammad da'atahu bin sa duk wanda ya bi shi ya bi shi wa muwafaqatahu dacewa da abin da manzon Allah ya zo da shi muwafaqatahu dacewa da abun Allah qala ta'ala Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa man yabi rasula duk wanda ya bi wannan annabi da alif da lami din nan wannan annabi Muhammad din nan duk wanda ya bi shi faqad da Allah Allah ya bi ba kaman ba da kaulafin ɗin tasbih ba ka da Allah kamar ya za a'a Allah ya ji ba wani kaulafin na kamanta sabida in ba sun Allah na tabaraka wa ta'ala ji wannan na Ja'far faƙar a Allah ya ji Allah wa ƙala ta'ala Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ma arsalna ka ba mu aiko ka ba illa rahmatan sai kai jin kai ne lil alamin da talikai duka Allah ya ce da aiko manzon Allah ba sai shi rahmatan lil alamin jin kai ne ga halitta duk ga baki daya qala abubakar abubakar muhammad bin dahir shadibi imam shadibi malamin qira'u idin nan malam shadibi abubakar shadibi yace zayyana Allah muhammadan Allah ya kawata annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama bi zinatir rahmati Allah ya wa annabi muhammad ado na jin kai babban abin da Allah Allah yawa manzo Allah ado da abubuwa da yawa amma ba kaman jin kai sallallahu alaihi wasallam saboda ba dan jin kan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mukan al'umman sa da duk wata za a watsa duk gaba ki da duk abin da wata al'umma ce mun yi irin sa mun dora amma jin kan annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya tsayar da mu zaka ga uwa ta fi uba jin kai wajen ta za ka ga uwa ta san ɗanta ya yi laifi ya yi komai amma ana dukansa da kuka za ka ga tana ita ce shari ma a kai masa ita uwa a wajen ta kwata-kwata ɗadar zai yi laifi ba shari ne duk gaba da in ta ga abun kuma lalle ga shi kuru-kuru ya fa sai ta kakalo wani abu dai ko ta ce magani aka yi masa da wa'yansu ita ce a yi magani aka yi masa ita dai ta ba zai zama yin laifi shi to mu ma wannan ya shafe mu al'ummar manzon Allah mu ma ubangijinmu rahmanu annabinmu ta nuna da ƙofar rahim mu ma duk laifin da muka sai a ce shaidan ne ya ai shaidan ne ya ai mu ma ba mu da kaman uwa tsakanin mu da manzo Allah sallallahu mu ma ba mu da ga abin kurukuru ne amma sai an dan su jibga a wani a ce ai shaidan ne ya batar da mu shaidan ya ce ubangiji ina mamakin ka bayinka suna son ka amma ba sa bin magana ka ni suna kina amma suna bin magana ta Allah ya ce to da wannan son na da suke na yi rantsuwa da zaci na kin nan naka da suke yi na gafarta musu binka da suka saboda kinka da suke ni kuma na yafe musu saba min da suka saboda sona da suke yi tabaraka wa ta'ala mun gode Allah wannan ba wai al'umma ta yi sabo bane amma kuma mu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce fiyayyen mutane wanda zai so yadda mutane Allah ya so yadda Allah mutane ya gaya musu falalan Allah dan su so Allah tabaraka wa ta'ala in sun so Allah fa Allah zai so su tabaraka wa ta'ala to Allah ya kawata an ji Imam Shadibi Allah ya kawata manzon Allah sallallahu alaihi kuma abin mamaki wayannan ka kira duk wayannan malamai da muke faɗa kalla ne ga wanda da rasuwarsa ma bai shekara dubu ba ba wai ma maganar malamin kwanan nan ba su wannan su ne salafiya ɗin da ake cewa su ne salafu magabata sahabbai tabi'ai tabi'an tabi'ai kalla ne ma ka ga an kawo maganar mutumin da bai fi shekara ɗari biyar da rasuwa ba wanda libra ka tuna maganar sa don ko shi wanda ya lissafin yau shekara ɗari takwas da wajen hamsin da wani abu da rasuwarsa duk da baki da to imamu sha'ibi yake cewa Allah ya kawata annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam da kawar jin kai fakana sai annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya zama to kaunuhu rahmatan shi kansa rahama Allah a ce shi kadai an aiko shi ma ko bai yi komai ba shi kansa ma Allah ya ji kanmu da wannan sallallahu alaihi wasallam wa jami'u shama'ilihi duk dabi'o'in manzon Allah ta'adansa dukkan ta rahama ce wa sifatihi sifarsa ma kadai rahama ce kyansa ma sai ya zaka shi kenan ka bi shi sallallahu alaihi wasallam rahmatan rahama ce al'adar halki a bisa halitta faman asaba ku shay'u duk wanda wani abu na annabi ya same shi ne rahamati daga wannan rahama fa huwa naji ya tsira fi darain duniya da lahira min kulli makaruhin da duk abin ki wal wafid fihi ma duk wanda ya sabi zuwa da ɗabi'o'in manzon Allah ko ga manzon Allah din nan ila kulli mahabub wal wasil minhuma abin da yake saduwa gare su ila kulli mahabubi zuwa duk abin so ne ala tara baka gani ba anna Allah tabaraka wa ta'ala ubangiji ya kula yana cewa wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ba mu aiko ka ba sai kai jin kai ne ga halitta fa kanat hayatu sai rayuwar manzon Allah ta zama to rahmatan rahama ne in gashi akan ƙasa rahama ne wa mamatu rahmatan komawarsa ga Allah ma rahama ce shi annabi har rasuwarsa ma rahama ce gare mu kama kala ta'ala kaman kama kala sallallahu alaihi wasallam yanda shi manzo Allah ya faɗa hayati khairul lakum rayuwa ta alheri ne gare ku wa mamaci khairul lakum rasuwa ta ma alheri ne sahabbai suka ce rayuwar ka alheri ce wannan kan mun sani amma rasuwar ka alheri ban sani ba yace ina ce ina neman muku gafara wajen Allah duk abin da kuka saya shige ta gabana in naga alheri ne in yi murna in naga wani alheri ne in neman muku gafara sallallahu alaihi wasallam wa kama qala alaihi salatu wasalam sai yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idza awada Allahu rahmatan bi ummatin in Allah ya so rahama ga al'umma qabaza nabiyaha sai ya karbi ran annabinta qabla ha kafin al'umma faja'alahu sai Allah ya sanya annabin nan laha ga wannan al'umma faradan marigayi ne gare ta shi zai zama mata tanaji zai je shirya mata komai wajen Allah sallallahu alaihi wasallama wa salafan magabaci ne gare ta kamar yadda wanda yaransa ya rasu ko wanda ɗansa da ya rasu ya zama marigayi a gare shi salafu ne a gare shi ko kalaf ne a gare shi to haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake wa qala samarqandi malam samarqandi yace rahmatan lil alamin abinda Allah yake nufi wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ai manzon Allah jin kai ne ga halitta ya'ani Allah yana nufi da halittar nan aljin wal insu mutum da aljan shi samar kanji a nasa mazhaba ma'anar halitta din mutum da aljan ko ya zai da rago hadin radiyallahu anhu Allah ya bi da shi kila aka ce ni jami'il kalbi kai duk halitta ba wai mutum da aljan ai alami na duk abin da ba Allah ba shine alam Allah ya ce wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ba mu aiko ka ba sai jin kai ne ga dukkan alam duk abin da ba Allah ba sunansa alam amma ba kamar fassara wannan malami ba Allah ya saka mata alkhairi mutum da aljan kadai lil mu'mini rahmatan bil hidayati mu'mini manzon Allah rahama ne gare shi dan ya shiryar da shi wa rahmatan lil munafiki manzon Allah rahama ne ma ga munafiki bil amani dan ya samu amana Allah bai kunyata shi an gane shi cewa munafiki ne ba Allah ya rufa ma asiri kila ya tuba ma kafin ya rasu min alqatil bare a kashe shi wa rahmatan lil kafir manzo Allah rahama ne ma ga kafiri bi ta'kiril azabi da jinkirta azaba ba kamar kafiran zamanin manzo Allah ga su yan gata ba irin kafiran da ba a kifar da su ba abin da suka samu amma ne yanzu a ba su lafiya a ba su kuɗi Allah ya ce ba dan ma kan zuciyar mu mu musulmin ta buga ba da da a gidan zinari za su dinga zama da ja'alna libiyutun su kufan min fiddatin wa ma'arij alhayata da zinari za su dinga hawa zinari za su dinga kwantawa zinari za su dinga komai dan Allah ya nuna mana duniya banza ce to Allah ya ji tausayin dai kan zuciyar musulmin kuma kada kaga irin wannan zamani da sai a gudu ma duk gabaki da amma kuma duk da haka za ga komai a hannunsu yake wannan dai dan rahaman manzon Allah ce sallallahu alaihi wasallam an makiyin sa ma shi ga abin da ya samu har kafirin zamanin sa ma mai kin sa ma wanda ma yake cewa ba shi ga abin da Allah ya ba shi to ina kuma mumini in ya je wajen Allah shi kuma mumini Allah ya ga duniya ba gidan zaman sa bace dadin ma in yawa in sai ciwon suga ya taso in ai ta shan dadin ma ai dadin ma sai wani yana shekara tamanin sarauta aka ba shi sarauta sai ya dinga kuka sai to ni'ima ta zo irin wannan a dinga kuka ce to bai bata zo da yarin ta ba sai yanzu ma ni ne zan iya ne ni ne zan iya ne to sai Allah ya ajiye mana komai a lahira ga gidan jin daɗi can tabaraka wa ta'ala to duk daga manzon Allah ne qala bin abbas abdullahi dan abbas yace radiyallahu anhu Allah ya dada dan da uba huwa rahmatul lil mu'minin manzon Allah rahama ne ga mu'minai wal kafirina manzon Allah rahama ne ma ga kafirai iz ufu domin an ba wa kafiran zamanin manzon Allah lafiya mimma asaba gairahum abin da ya samu kafiran baya na a kifar da su ko a mai da ruwan su jini ko kwarkwata ta cika gari ko kwaɗi su cika duk abincinsu ko to duk irin wannan azaba da aka dinga wa kafiran baya Allah ya yi kiyaye kafiran zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama duk wannan bai same su ba ko sa hankalta su musulunta yasufu domin an ba su lafiya ne ma asaba gairan abin da ya samu wani su min al'ummani daga al'ummace da suka shige al-mukazzibatu wadda ta ƙaryata da amana wa bukiya an hakaito labari annan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam annabi ya tsaya da amince Allah subhanahu wa gare shi qala li jibrila ya faɗa ga jibrila alaihi salam hal asabaka min hadhihi rahmatu shay'un jibril kai ma rahaman nan ta wata sa wani abu ya same ka kaga sanan wannan hadisi zai nuna alamina kowa da kowa dan da an bi magana sama da kanji Allah ya ji da shi ce yi mutum da aljan to ina mala'ika jibril za su shiga bari har jibril ya shiga to manzo Allah ya ce hal asabaka min hadhihi rahmatu shay'un jibril kai ma rahaman nan tawa wani abu ya same ka qala na'am jibril ya ce kwarai kuwa kuntu akshal aqibata tunda naga abin da ya samu shugaban mu iblis iblis shugaban mala'iku ne azazilu sunansa ya tsare kofa aljanna dubunnan shekara ya yi jihadi dubunnan shekara babu wani waje akan ƙasa Allah sai jibril ya yi ibada ga Allah dubunnan shekara a wannan waje ya yi komai abubuwa duk ga baki daya Allah yana hada shi da mala'iku ma komai ma tare suke wa izkuna lil mala'ika tasjudu li adam fasajadu illa iblisa da muka ce mala'iku su ziyada sai duk suka yi sai dai iblis amma kuma ai har gaba da aka musu kudin goro saboda darajarsa amma kuma da ya ga kansa ya ana khairun minhu Allah ya kore shi to jibril ya ce tun da na ga wannan abu da ya faru ni ma nake cikin tsoro tunda shi ne shugaban mala'iku jibril alaihi salatu wasalam ya ce kuntu aksha al'aqibata ina jin tsoron karshe na saboda wannan abu da na gani fa umintu fa amintu sai na amince na san zan gama lafiya lisana illahi azza wa jalla alayya saboda kirarin Allah da ya yi mun albarkacinka albarkar zuwanka Qur'ani ya sauka na ji Allah ya ce zan gama lafiya ba dan albarkacinka ba ina zan san wannan Allah yake ce mun muda'in saboda kirarin Allah Allah yake cewa zi quwwatin inda zai ashi makima zi quwwatin jibril ma abocin karfi ne inda zil arshi wajen ubangiji mai al'arshi makinin mai tabbatacciyar daraja ne darajar jibrilu famanan ne darajarsa a wajen Allah tabaraka wa ta'ala muda'in abin bi ne a samma a can aminun amintacce ne ya aminta daga dukkan abin so jibril ya ce to daga rannan ni ma na san wannan rahama ta shafi waru ya aro da Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam alhamdulillah